بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لك اجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك واربة نور تحصلني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وصلم الظالمين ونفس الساكرين وفتنة الحق القادرين ودغيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطاعنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau alhamis 22 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1444 wanda ya zo daidai da 13 ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai alaramma ya ja mana aya ta arba'in daidai a wannan sura ta suratul najmi wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى معنى وإن آيوين الله سبحانه وتعالى يكتشوا وأن سعيه سوف يرى ba a baya an gaya maka ba an ce wa an laisa lil insani illa ma sa'a cewa babu wani abu wanda dan adam zai iya riska sai abin da ya aikata muka kawo cikin rahama ta Allah da iko nasa zantuttukan malamai akan wannan ayan har muka faɗa daga cikin zantukan malamai ni na bi tafiya akan malami na ƙarshe wanda malamin nan na ƙarshe ya ce wa an laisa lil insani illa ma sa'a to ana magana ne akan aikin zunubi ba aikin lada ba aikin lada wani zai iya yin aikin lada kai kuma ya amfane ka ba kai kai ba muka kawo misalai azumin yaro aikin hajji na yaron ka yayi maka ya ce Allah ya bara ladan ya sauke Qur'ani ya ce Allah ya kai ladan a gare ka har muka kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ce wanda wani mutum wani sahabi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifiya na ta rasu shin zan iya yi mata sadaka an tuna karatun zan iya yi mata sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce eh zaka iya yi mata sadaka sai ya ce to menene zan iya yi mata sadaka ya zama mabibici mazala ce sadakar ruwa ko sadakar ruwa Allah ya saka wa wasu bayan Allah da alheri yau na ga suna tarama ruwan kuma Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri Allah ya ƙara wa dukiyarsu albarka lalle yau na gani ni ma an kawo min kai ma ka gani ko kai ma a masallaci to haka ake so idan mutum ya ji aikin lada ya yi ƙoƙari ya yi ba ya ce a sai su wane ba an gane ko ba sai su wani ba a kai ma gwargwadon abin da Allah ya yi maka to yi ƙoƙari kai kwanakin mun yi magana a kan gina rijiyoyi ko bohol ko ba haka muka yi karatu a kai ba an tuna to wasu bayan Allah sun fara nan kusa da mu ma gashi nan wasu bayan Allah suna ta yi ko family of amfani din nan su alhaji yahaya su alhaji nasiru su in dai gidan gaba daya to gashi nan dai suna yin wani babban aiki a wurin amma an sa famfon an sa tankin ko to haka ake so Allah ya saka musu da alheri mu ma Allah ya ba mu karfin da zamu yi abin da yafi wannan ko su kuma Allah ya kara wa dukiya albarka to haka ake son aikin lada kar ka ce a ai naji sai su wani wannan wannan ba irin namu ba aka ce a ka dai ga karami ga wasu yi na ruwan yau ko kaga kai ma ka faɗa ka ta amfulacin kaga an rarraba to kai ma saura kai gobe kai ma ka rarraba ka rarraba an lura ko kai ma da kake sauraron mu saura kai kai ma gobe kai ma ka rarraba ka rarraba Allah ba zai hana ka naira ɗari biyu da zaka siya ba leda dai ɗaya ai na ganin tsaron shi kenan yanzu ɗari biyu wani wurin ma ɗari tamanin ne to mai sanyi ne ɗari biyu to ko ma mai sanyi ne a ta ka kusan mai lada kai ma da yawa sai ka sai na ɗari biyun ka bayar a lahira kai kallon ikon Allah an gane wannan to tun da mun faɗa mun yi karatu a wancan mutane sun fahimci ayan cewa wa Allah ya insani illa ma sa'a aikin lada wannan iya yi kuma ladan ya zo maka sai Allah ya ce wa anna sa'ahu sawfa yura aikin kuma da kai da kanka kai sawfa yura Allah ya ce da sannu zaka ganshi ido da ido komi kankantan sa komi girman sa Allah ya ce sai ka gani Allah ya ce a ga maka shi aiki baya tafiya banza a wurin shi Allah ya ce ba gashi mun karanta maka ba tun kana karamu ka haddace ma man ya amal ba gane ayan ba ba faman ya amal to kaga yanzu ka gane aran ma Allah yake faman ya amal misqala zarratin khairan yarahu duk wanda ya aikata aiki komi kankantansa ko da kwayan zarra ne ko mun yi karatu kan kwayan zarra da yawa a nan makaranta kwayan zarra shine wani dan abin da ke yawa cikin iska nan ko daidai shine kai aikin alheri Allah ya ce ya rahu zaka gan shi ranar lahira ido da ido Allah ya ce inna Allah la yazlimu an-nas inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah baya zaluntar mutane daidai da kwayan zarra Allah ya ce wai kai barkaji wa in taku hasanatan idan aka yi dace ka aikata kyakkyawan aiki Allah ya ce yudhaifa guda ɗaya kai Allah ce sai na ninnin kama lada ɗari bakwai karatun mu na jiya a ninka ma miliyan miliyan Allah ya ce haka nake to shine Allah a nan wurin Allah yake wa anna sa'ayahu sawfa yura a gaya wa kowane ɗan adam cewa aikin da ka yi shi a wurin Allah ba shi da ƙarami za ka kai shi a ranar lahira ido da ido ma'ana kenan idan kyakkyawa ne sai a sakan ya maka da kyakkyawa gidan aljanna idan abin da yake ba kyakkyawa ba ne Allah ya tsare mu sai wa mutum gargaɗi ko a jami'a kunne to wannan jan kunnen a lahira ba irin na nan duniya ba ne da za a kama kunnenka ce ka ji ko ka ce ka ji ka ji aka ce a lahira ba irin wannan jan kunnen ba ne sai a wurga mutum gidan wuta sai shekara kaman dubu ɗari biyar haka dubu ɗari biyar dubu hamsin ya dai danganci irin rikita-rikitan da kai a duniya shi ne jan kunnan sai a fito da mutum kuma sai a sa shi a aljanna to amma dai ka dai sani shekara dubu biyar ba dubu hamsin ba ba dubu ɗari biyar ba ba ƙaramin azaba ba ne a lahira domin abin da ya kamata kowane musulmi ya fara hanga shi ne ita lahira kowane kwana ɗaya a lahira daidai yake da shekara dubu hamsin a duniya kai a wani wurin ma Allah cewa ya yi rana ɗaya a lahira daidai yake da shekara dubu a duniya duka da ayoyi na ƙur'ani ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin aka ce ne kamsina alfa sana wannan wani yanayi ne irin kakan a duniya ba akwai short day ba long night ko long night short day ko ko short day ne short day to irin wannan ne ba idan aka ji haka kowane kwana ɗaya shekara dubu hamsin ne na duniya shine kwana ɗaya a lahira idan aka juya wani yanayin kuma sai Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min mata udu rana ɗaya a lahira daidai yake da shekaru dubu da kuke kirgawa to kowane kwana ɗaya shekara dubu kenan sai ka ce dubu so ɗari uku da sittin ɗari uku da sittin ɗin nan so shekara miliyan ɗaya ko muka ce ko muka ce shekara dubu ɗari biyar dan adam na cikin azaba ana kona shi ana babbaka shi ana dawo da shi tilla Allah ya ce sun malaya mutu fiha babu mutuwa babu rayuwa haka za a ta kona shi ana dawo da shi a kona shi a dawo da shi har shekara dubu ɗari biyar kuma irin na lahira ba ya kamata dai an rama wata na kalista ba ka gani na ni waya na ba in na lissafa ma sai ya ce min i irin abun ba zai fita ba ko ya kamata wanda suke da wayoyi manya su kirga yawa ga shugaban masu lissafe lissafi sai ka ce kowane kwana ɗaya a wurin Allah daidai yake da shekaru dubu hamsin sai ka ce 50,000 an lura za ku ga kudin za ku ga shekarun na da yawa 50,000 times 360 shine shekara ɗaya tunda kowane kwana ɗaya kenan ai haka yake to an ce yanzu za mu fara nemo na shekara ɗaya ne miliyan sha takwas shine na kwana nawa shine na shekara ɗaya shine kashe nawa miliyan sha takwas sai ka ce miliyan sha takwas ɗin nan so shekara dubu ɗari biyar a ka tsaya da zai eh arama ya ce kakalatan ba zai dauka ba amma wurin biliyan wajen to haka kakalatan sai ya nuna maka wani i na ka nuna i ko sai i kawai haka zai ce maka i irin ka ya wuce nisabi ba wannan to wannan faɗan adam ne zai yi wannan yawan shekarun biliyan ba miliyan ba biliyan tara a gidan wuta ana kona shi to abin da ya kamata kowane musulmi ya rika kalla kenan cewa kai abin ba ba nan kusa ba fa ba nan kusa ba saboda haka mu musulmai mu shiga tetayin mu mu guji saba wa Allah subhanahu wataala don gudun irin wannan rikita-rikitan a ce ka bace bat a wuta shekara biliyan tara ayin akwai gaban gawayi ka zama wannan ko to shine Allah subhanahu wataala ya ce dai wa anna sa'ayahu sawfa yura kowa abin da ya aikata banda wancan da aka ce zaka iya cin alfarman mutane to aikin dai da ka aikata to zaka ganshi inna alheri za ga alheri in wanda ba alheri bane Allah ya ce zaka gani ma Allah ya ce mun sa maka dan ka haddace ko da yaushe kana tunawa da kanka ba sai wani malami ya zo ya maka wa'azi ba faman ya amal misqala dharratin khairan yarahu duk wanda ya aikata aiki daidai da ƙwayan zarra na alheri aka ce zai gan shi haka nan duk wanda ya aikata mummunan aiki daidai da ƙwayan zarra aka ce to zai gan shi ranar lahira a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce summa yujzahu aljazaa awfa sannan Allah subhanahu wataala ya saka yawo wannan dan adam din da sakamakon irin jinsin aikinsa cikakken sakamako cikakken sakamako idan ka yi kyakkyawa Allah ya ce za mu ninninka maka cikin falalanmu da rahamarmu sai mu yi maka idan ko mutum ya je yo rikita rikita ya saba wa Allah to shi ma ba za a zalunce shi ba za a cika masa zunubin shi daidai da abin da ya aikata ba za a ce shi kenan kowane zunubi kwara daya a ninka shi ya zama goma ba kamar yadda aka mai na lada haka ce ɗai-ɗai-ɗai-ɗai-ɗai-ɗai din nan haka nan za a tara maka kayan da kuma za ka gan su. An lura ko? Ka ga rahama ta Allah. Da za a je lahiran Allah ya ce, to shi kenan. Tilla a duniya mun gaya muku kowane aiki kai dada goma. To zunubi ma yanzu mun canza shawara. Shi ma kowane zunubi kwara ɗaya, zunubi goma za a rubuta maka. Dan Adam sai ya fashe da kuka. Sai ya ce kuma mene? An zalunce shi. ko ba zai faɗa wannan ba zai faɗa ɗan adam wani ba hankali yake da shi ba lalle wani ba hankali yake da shi ba wani sai ya faɗa wannan to sai Allah subhanahu wataala ya ce ni ba na yin alkawari na saba ni ba na haka Allah ya ce ba na yin alkawari na saba innaka la tukhliful ce ni ba na saba alkawari saboda haka yadda na faɗa a duniya haka za ku je lahira ku tarar da in kai aikin alheri kwara ɗaya mu baka lada ninkin su goma in kai na zunubi ɗayan nan za a rubuta maka in ji Allah subhanahu wa ta'ala yace sun mai zawal jazal awfa sannan a cika masa sakamakon sa cikakke Allah ya ce wa anna ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbikal muntahi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anna ila rabbikal muntaha ya rasulullah gaya musu cewa ila rabbikal muntaha makura gaba ɗaya na halittu suna karewa ne wurin Allah duk inda ka je ka komo to halittanka za ta koma wurin Allah ne idan mutum zai mutu a cikin jirgin ruwa ya ce cewa ya nitse a cikin jirgin ruwa Allah subhanahu wataala ya ce zai dawo wurin mu bar ganin kada ya cinye shi me wannan abin da ke cin mutane ma tifan nan shark ya cinye shi ko wani abu dai mai cin mutane ya cinye shi Allah ya ce za mu dawo da shi wa anna ila rabbikal muntaha wasu malamai suka ce al khalqu wa masiruhum ilayhi halittar dan adam din da kuma maidowansu zuwa ga Allah za ka ga an haka rami an birna mutum bayan shekara ashirin in aka haka ramin sai gaba komai kuma sai wani kashi ko ba haka ko nan garin ba ku taba gani ba na to wato ka gani mu ma haka san muku bayan shekara ashirin aka duba kuma sai gaba komai sai kashi wani ma ko kashin ba za ka gani ba ƙasar ta cinye shi ko to sai Allah subhanahu wataala ce dama ni ne na halicce shi wa anna ila rabbikal muntaha kuma dawowan shi zuwa yana gare ni in ya dawo muka dawo da shi ranar lahira sai mu sakan ya masa da wancan sun mai zawul jazal alfa abinda dan adam din nan yake aikatawa Ka'ab yake cewa Ubay bin Ka'ab yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa karkashin wannan ayin yana cewa wa anna ila rabbikal muntaha makura yana wurin ubangijinka ne makura haka wasu malamai suke fassarawa makura to yana wurin ubangiji ne to shikenan sai ya ce idan kana son ka gano makura yana wurin ubangiji ne ya ce duk abin da za ka yi tunani yaya allah yake yaya allah yake za ka ƙara tunanin ka ba za ka gano yadda yake ba ba za ka gano ne eh in akwai wanda zai gano mu fara da shi daga nan ka yadda allah yana da girma tunda na kana kana wakiltar chairman ne yawa kaga yau chairman ai shari'a bin shi guda ya rage kawai ko to tunda kana wakiltar chairman bari ni da kai ka yadda Allah yana da girma ka yadda ai ba na ce wai Allah ne ka yadda Allah yana da girma ka yadda girman shi ya kai yaya ya kai nan masallacin to daidai yaya tunda ka ka bara ya wuce nan masallacin to ya kai yaya na ya wuce garin nan a ya wuce garin nan ya wuce ya wuce daidai na ya kai katsina ya kai katsina tunda shi dan katsina ne bari mu yi da garin su ko ya kai katsina to kaga duk yanda ka kai kai da kanka yanzu gashi ka faɗa lalle Allah yana da girma to amma ya girman yake sai ga kuma ka kasa ganewa saboda mene wa anna ila rabbikal muntaha shine makura kawai duk yanda za ka kai ba za ka iya gano shi ba girman shi da ya kama ba za ka iya shi Allah yana da girma Allah yana wai to yaya yake wani ya ce kai ya fi bangon nan ba aka ce kara dubawa dai ya ce kai to zai kai girman sama aka ce kara dubawa dai ya ce kai ala nan ba zan ya wato ala nan ba za to shine wa anna ila rabbikal muntaha makura tana karewa ne wurin Allah duk iyawanka da zurfin tunaninka ba za ka iya ba to akan haka ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la fikrata fi rabb babu tunani an hana yin tunani akan Allah kace wai yaya Allah yake yaya girman Allah nan yake ne zai kai garin kafancan kai kaman zai wuce tilla kafancan ma tana Kaduna ne kai to zai kai Kano ce kai aka ce ustaz an hana ka wannan an hana ka la fikrata fi rabb a ɗaya ruwayan da Abu Hurairah ya ruwaito yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ne tafakkaru fil khalq ku yi tunani ne cikin halittun Allah ta nan za ku ga girman nashi amma shi dai kam riskansa gaskiya ba nan kusa ba tafakkaru fil khalq ku yi tunanin Allah cin halittun Allah ka tsaya ka kalla yanda yayi ka ko haka kai ko a tafiyan dan adam ko yaya dan adam ya sallama mu Allah tafiyan ka kawai dan adam ya cancanci ka sallama mu Allah kaga ga dai kafafu ne guda biyu amma da guda ɗaya kake tafiya ko a arama ko arama baka yi dama ne to ta yaya in kuma ka yadda Eh? gashi ne kaga dan adam kafa biyu yake da shi kuma da guda ɗaya yake tafiya ɗaya yana dogarewa ne za ka dogare ne da ɗayan sai ka ɗaga ɗayan ko sai ka ɗaga ɗayan kaga da za a zo a cire wancan ɗayan da ka ɗaga yanzu da ka danne sai ka ka faɗi ko to ka matsa yanzu ita wannan da ka matso da ita yanzu ita za ka dogara a kanta sai ka ƙara ɗaga wannan kuma sai ka tafi banda Allah ba wanda zai sa dan adam yayi wannan ko babu babu sai ka zo ka kalla yanda idan ka yake wannan idan ka kalle shi yanda yake da yanayin yanda yake iya zoomin din abu in waya ne sai ka tsaya kana haka kyat kyat kana budewa ko dan ta kamo maka abin da yake nesa amma banda idan ka abin da yake nan za ka kalle shi abin da yake can za ka kalla abin da yake can ma ka daga idan kawai za ka yi haka za ka kalla lokacin da za ka yi zoomin din ba za ka gani ba gashi kuma ka jawo abin da ke nesan kana kallon shi ko sannan ka kalla idan wani abu ne kamar ruwa ba ko idan da ruwa ne da gaske ka haɗa mana a gidanku wannan dattijin da yake da raunin ido ka same ka ganin zai yi idan kana ganin a ido ne yake sa a yi ganin to ka shiro na akuya mana ka sama na ka gani za ka gani ba zai yiwu ba ko sannan za ka ga wani ga shi da ƙwayan gidan ga farin ga bakin baya gani kai kuma ga farin ga bakin kana gani to menene bambancin sai a ce maka Allah kenan ko to kaga har a jikin dan adam kai a karshe sai Allah subhanahu wataala ya ce a ba ma kafin mu je karshe tukunna gashin kanka ai idan kana neman darasi mafi girma a jikin dan adam in ka kalla gashin dan adam sai ka ce to shikenan an gama ban sani ba idan wani ya taba lura kai ne zaka je ka bada kan sai a aski ban sani ban kun taba lura ko wani ne ke zuwa kai ka in dai ba yara ba amma kai ne da kanka zaka je ka bada sai a afce kan idan a afce kan ba za ka taɓa sanin lokacin da yake fitowa ba kuma ko ka taɓa ganin lokacin da yake fitowa idan kana tunanin da daddare ne yake fitowa kar ka yi bacci yau ka kura ma gilashin ka me ake cima abun nan magani madubi ka kura mai ido haka kana son ka ga lokacin da zai fito za ka gani ba za ka gani ba za ka gani ba to shine aka ce kai tunani akan irin wayannan abubuwan ga kumba ita ma haka za ka yanke ita ga ta kana kallanta kullun kullun kana kallo kullun kana kallo amma ba za ka taba sanin lokacin da yake fitowa ba ko ba za ka taba sani ba haka nan ga abinci za ka ci abinci ka sha abin sha ka kuma ka kulla bakin naka to amma da za ka ɗauko irin wannan abincin a kwano ka rufe shi ya yi kwana ɗaya ka buɗe kai kallon ikon Allah yaya zai buga alama an mutum ya ci me zai faru to amma kai gashi kana ci ya kuma shiga cikin naka a rufe amma ba ka samun irin wannan damuwa shi ma wannan wani darasi ne wanda ya kamata ɗan adam ya ƙara kallo ya ƙara gode wa Allah to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan hadisin ya ce ku yi tunani ne akan girman Allah cikin halittunsa kar ku je kuna tunani yaya Allah yake yaya kalan shi yaya girman shi ya kai garin nan ko a aka ci awa Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tafakkaru fil khalqi ku yi tunani ne a cikin halittun Allah ka kallare sama yanda aka yi saman nan babu madogari babu ginshiki babu pillars da suka rike ta ga kalan saman daban-daban daban-daban daban wata rana kaga ta zama kaman blue blue wata rana kaga ta zama kaman fara-fara wata rana kaga ta zama jaja-jaja kuma kai ba za ka ga lokacin da ake zuwa da labule ana jajja haka ana to aka ce wa'annan abubuwan su za ka kalla ka kalla ƙasa tun kafin zuwanka ake ta tattaka ta har yanzu ba ta daddare ba ta ce ta gaji ta tsufa kamar yadda takalminka yake cinyewa ko kaga nan ma akwai wani darasi kaga kafan dan adam na cinyewa kamar yadda takalmi yake cinyewa to menene sirrin ko tunda daga takalmi nan kowa yana gani ka sai wannan takalmin wata daya wata biyu sai ga ya fara cinyewa kuma idan ka daga diddigen ka sai ga lafiya da shi bai cinye ba idan kana tunanin takalmin ne da ake takawa ai akwai kauyawa wanda su ba sa sa takalmin a duba diddigen nasu ya cinye bai cinye ba in har akwai wani abu da zaka gani sai dai a ce tilla kauye ne haka babu kayan gyara jiki sosai za a ga fasau haka ko wani dan karci karci haka amma dai a ce diddigen ya tside kamar yana takalmi yake tsidewa ya dan wani moka ɗaya haka aka ce ba za ka gani ba a cikin halittar Allah to sai manzo Allah ya ce kai tunani akan irin wayannan abubuwan da Allah ya tsara amma shi akan Allah to ba za ka iya riskan shi ba tunaninka ba za ka iya ba a hadisin dar kutni yake cewa masala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce la fikrata fi rabb irin da wancan hadisi na makaranta ne zamu je gaba hadisi na gaba masala sallallahu alaihi wasallama ya taho wurin wani wasu sahabbansa ya tarar da sahabbansa suna zaune ya tafakkaru na fillah wayannan mutane suna tunani akan Allah cewa ka Allah nan na da girma Allah nan babba ne ba kaza kaza masala sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da su tafakkaru fil khalq ku tunani da cikin halittun Allah wala ta tafakkaru fil khaliqi shine bambancin ruwayan wancan da wannan kar ku yi tunani a cikin wanda yake shine mahalicci yaya yake shi haka ce haka kai fa innakum lan taqdiruna domin ku ba za ku iya ba ina ba za ku iya ba zala sai hana a ruwayan Abu Dharr al-Ghifari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tafakkaru fi khalqillah ku yi tunani cikin halittun Allah wala tafakkaru fillahi kar ku yi tunani akan Allah fatahaliku sai ku halaka ka dai duk tunanin ka dai ka tsaya dai ka kalla yaya sama take yaya kasa take ka wayannan duk abubuwan nan kai amma yaya girman Allah yake yaya kalan shi yake yaushe aka haife shi yaushe ya samu aka ce a ustaz in ka ce zaka je manzo Allah ya ce fatahali sai duk ku halaka akan wannan saboda haka sai aka hana tunda ba a san mutane su halaka ruwayan Yunus bin Makira shi kuma cewa yi tare da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabi ya manzala sallallahu alaihi wasallama ya fito wata rana ya riski sahabbansa wa hum yadhkuruna azamatallahi suna faɗan girman Allah fakala sai manzon Allah ya ce da su ma kuntum tadhkuruna me kuke ambatawa kaman kuna cewa wani abu qalu sai sahabbai suka ce kunna natafakkaru fi azamatillah mu mun kasance muna tunani ne da nazari akan girman Allah nan faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala fillahi ala ku saurara fillahi fala tatafakkaru kun ga akan Allah ka kuce za ku rika tunanin yaya yake yaya girman shi yake yaya kalan shi a kanku manzon Allah ya kara maimaitawa ala ku saurara fillahi fala tafakkaru cikin abin da yake da alaka da Allah kar ku ce za ku yi tunani manzon Allah ya maimaita wannan da ya takeice har so uku yana jan hankalin al'ummarsa kar su je suna tunanin yaya kalan Allah yake yaya girman Allah yake yaya tsayin shi yaya gajartan shi yaya fadinsa aka ce a kar kowa yayi wannan ku dai tunani fa tafakkaru fi azami ma khalaqa ku dai yi tunani akan girman abubuwan da ya halitta ko kai tunani akan girman abubuwan da ya halitta kaga dan adam din nan duk girman shi da za ka ɗauko sauro ka jera a jikin ɗan adam za a samu sauro guda nawa za su tsaya goma? dubunnai to da ɗan adam da sauro wa ya fi girma dan adam ya fi ya fi sauro ko kowa ya yarda da wannan to amma wannan dan halittar da kake gani sauro sai kuma ya addaba dan adam ba sani ban kun taba lura sai ya addaba dan adam kawai malam sai ya hana shi bacci kuma duk girman jikin dan adam din nan in sauran nan ya cije ka sai ka ji kuma to ma ka ji an rama ce sai ma ka hada da duka ko a halittar sauran kuma ka kalle yadda Allah yake sai da ya ƙara lulluɓe halittunsa da rahama da Allah ya ga dama da ya tashi halittar sauro sai ya halitti sauran kamar girman kyankyaso yaya eh da da an yi barna da yawa ko kun yadda da wannan ku da kanku kun yadda kun yadda cewa akwai rahama da Allah ya halicci sauran a daidai wannan suran dan da ya ga dama ya halicce shi kamar yadda kyankyaso yake sai duk lokacin da guda biyar suka cije ka sai ka je asibiti an kara ko to kalla wannan dan karamin fayan da yake shine in ya cije ka a je asibiti malaria a je asibiti malaria a kashe kuɗi dubu biyu ko yana wucewa yanzu to da an yi sauro girman kyankyaso da mutane sun shiga uku to amma sai Allah subhanahu wataala ya ce a bar shi daidai haka da kuma Allah ya ga dama da sai yayi kudin cizo kaman girman kyankyason tunda idan ka kalla sigan kyankyaso da sigan kudin cizo za ka kusan kaman ko sannan Allah kuma ya ƙara ma wannan kudin cizon da wani falala ya rika tashi yawwa ga sauro ya cije ka ga kudin cizo ya cije ka shi ma yana tashi to amma kalla duka sai Allah subhanahu wataala ya yi su yadda kuma ba za su addaba dan adam ba aka yi sauran daidai daidai haka aka yi kudin cizon daidai daidai haka ba a yi shi kamar kyankyasan ba ba a yi shi kuma yana tashi ba wani in ba ma an gaya ma ba cewa ɗakin shi akwai kudin cizo ba za ka yadda ba dan ya dau wani wankan haka malam sai ka dauka karin shugaban kasa ne ko amma in dare yayi Allah kada ya sani giman da yake da kudin ciwo da sauro ko to kaga ashe har yanzu a halittar da Allah subhanahu wataala yake yi wanda za su shigo cikin halittunsa ɗan adam su rayu da ɗan adam akwai rahama da yake lullaba ɗan adam ɗin da shi don kowane ɗaya daga cikin wayannan da to gacin naka ko gacin naka shi ma abu ne wanda za ka iya kamawa da hannuka mulki amma duk lokacin da ya cije ka sai kaga dan adam ya ta complain ya ta raki ko wallahi wani abu ya cije na nan wurin sai ga ya kalla wurin sai ce ga wurin har ya yi kulu alhali abin nan da ya cije ka bai kai girman hancinka ba ko ya kai to amma duk mutum ya biya damu ya biya damu ya biya damu Allah ya fi mana to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku dai nazari da tunani girman Allah cikin abin da ya halitta kaga wayannan wasu abubuwa ne guda biyu muka dauka kawai aka yi nazari akan cewa da Allah ya halice su ba a wannan suran ba da dan adam ya shiga uku ko da dan adam ya shiga uku kuma da an maida kuda ya koma yana cizo fa tunda da wuya dai ka je wani gari ka ce ba ga kuda ba ko to yaya kenan shi ma to shi ma kaga har a halittan kudan sai Allah subhanahu wata'ala yi su jinsi jinsi hawa hawa kala kala wannan ka ganshi kalan shi green green wannan ka ganshi fari fari wannan ka ganshi wannan haka misali man ka taba lura ko a cikin halittun kudan ba akwai wanda baya zuwa ko ina sai inda wani abu ya mutu da zaran kaga wani guda yana nan haka za gan shi kamar yana da fari da wani ɗan zane-zane haka light ash light ash shi baya zuwa ko ina sai inda wani abu ya mutu kafin ɗan adam ya fara jin warin shi warin abu ya mutu shi wannan gudan ne zai fara zuwa yana maka ishara cewa lalle lalle wani abu ya mutu kuma za ka ga da wuya ya je ya zauna wurin abin da ya mutu sai ka ganshi a jikin labunan ka ganshi a jikin windon ka ka ganshi haka shi ba zai je kuma ya hau kan mushen ba a shi duk lokacin da ka ganshi to yana ma dan adam bishara ne wani bakon abu ya mutu a ɗakin ka bai riga ya fara warin da zaka ji ba ya ka duba shi shi kuma haka yake ban san ban san kalan ban san za a ganshi yana shi ba kamar noman kuda bane haka yana dan girma kaɗan haka bai kuma kai kudan bayi ba green din nan bai kai shi ba za a gan shi kan shi yana dan girman yana da wasu layi-layi haka a jikin shi a bayan shi to shi inda mushe yake kafin ya fara wari nan yake fara zuwa tukuna shi zai fara zuwa to idan har baka gani ba zai ci gaba da zama a ɗakin nan naka har abin ya fara wari ɗan adam ya fara ji to a lokacin ɗan adam sai ya je ya kwashe kana zuwa za a gansu ba a kan abin da ya mutum bane za a gansu a nan gefen bango-bangon ne kawai sun jeru da ka fitar da wannan abin daga ciki shi kenan su ma sun tafi kenan su rahama ne ma ko su rahama ne ɗan adam ya ƙara lura da shi to sai Allah subhanahu wataala yake gaya maka cewa manzo Allah kai sallallahu alaihi wasallam yake gaya yake cewa kar ku ce za ku tunani akan Allah ku tunani akan halittun Allah nan ne za ku ga girman Allah an gane wannan to a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya faɗa wani abu sai Allah ya ce وأنه هو الحق وأبكي Allah subhanahu wataala ya ce wa annahu huwa adhaka wa abka shi Allah nan shine wanda yake sa wasu su yi dariya su yi murna su yi farin ciki wa abuka shi Allah nan shi ne yake sa wasu su yi kuka su yi bakin ciki su nuna damuwansu banda Allah ba wanda yake yin wannan ba nan gidan an yi haihuwa can gidan an yi mutuwa ban san da ban ya taɓa faruwa haka nan garin nan gidan makwabta ba nake ba wai da nisa da nisa ba wannan gidan an yi haihuwa wannan gidan an yi mutuwa su wanda aka yi mahaifa sai su yin murna saboda an maka mutuwa eh su yi murna Allah ya ba su karuwa kai kuma da aka yi maka mutuwa sai ka yin bakin ciki saboda an ma wancan haihuwa kai ce kana jin haushi an mai haihuwa to yaya Allah ya ce sai ni wani gidan ma za ka ga ana biki ne su kuma can an musu mutuwa ko ko da dai a kasar Hausa ba cika haka ba ko ba cika haka ba a ce gashi an an macen gidan mutuwa nan kuma ana aure an zuwa an kashe titi ana buga ganga kasar Hausa ba cika haka ba ana nan da wannan dan karan har yanzu eh da wannan karan ba za a ce to shikenan ba za a yi wannan cashewan ba to amma in mata sun matsa sai an yi sai a ce a je gidan kawun su na can layin jama'a ko ba ka suke yi ba irin da dole nan dai sai an yi a sa ango ya kashe kuɗi to ka gani to shine Allah subhanahu wataala ce wa annahu huwa adhaka wa abka shine ubangiji nan naka wanda in ya ga dama ya sa wasu su yi dariya su yi murna in ya ga dama ya sa wasu su yi kuka yace duk aiki na ne wasu malamai suka ce adhaka shine ana magana a gidan aljanna ne haka wasu malamai suka ce Allah ya saka musu dalili wa annahu huwa adhaka a gidan aljanna sai su shiga gidan aljanna suna zaune suna kallon wayan da suke kallon su a duniya cewa aikin banza kuke yi shirme kuke yi sai su ta dariya su ma yanzu a aljanna wa idza maru bihim yatagamu wa idza qalabu ila alimin qalabu wa idza ra'awhum qalu inna haula'i wa ma ursilu alaihim فاليوم الذين آمنوا من الكفار كاغنيبو فاليوم الذين آمنوا من الكفار وأنه أضحك كاغني ana ɗan gane ma kaɗan kaɗan to kaga a lahira kenan ko wannan fahimtar wannan malamin kenan ya ce ana magana a lahira ne muminai za su yi ma wayancan wanda suke kallon su a duniya cewa wawaye ne ba san abin da suke yi ba to za su musu dariya su kuma a lahira wa abka aka ce su kuma in gidan wuta za su yi kuka ce wayo Allah na ina ma dai da na ji wa'azin da aka yi na zama mutumin kirki, ina ma dai da na sani da ban riki wani aboki ba, shi ne wancan ayan shi ko? Ya wailata han laitani lam attakir fulanan kalila, laƙal alallani, alif zikiri ba da izja'ani, ya ce ya wailata ya ce ya kai can shi. lam attakir fulanan kalila ina ma dai da ban riki wani aboki ba. yanzu gashi ya kai ni sanadiyar shiga gidan wuta to wannan malami ya ce wa abka ahalu annari finnari Allah ne yake sa ‘yan gidan wuta su yi kuka cewa ina ma daida sun sani ai ba wuce ma ya ce duk inda ka ji an ce ina ma daida to an tafka kuskure duk inda ka ji kuma ya faɗi na biyan da na sani to kaji an ce kiyaci ma'ana an an yi kuskuren kuma ba za a iya dawowa ba shine ya aka ce kiya tilla kiyan ba za ta yi taba juyowa ta dawo gaba ba to haka abin yake Allah ya fi mana wasu malaman suka ce a su a wurinsu abu haka wa abuka yana ɗaukan Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da shuka daga ƙasa wa abuka sama ya sa sama ta yi kuka ta zubda ruwa suka ce su kuma abin da suka fahimta kenan a tsawa bin abi muslim yake cewa shi abin da ya fahimta da wannan kalman abu haka wa abuka shine afraha wa ahzan shine Allah subhanahu wata'ala ne yake da karfi da dama na ya sa ka farin ciki ko ya sa ka cikin damuwa ko ya sa ka cikin farin ciki ko ya sa ka cikin damuwa la'anna al-farha malam yace domin shi farin ciki yajlabu da'ik yana sanya dariya ne ko yana sanya dariya yanzu kawai sai kana zauna ko sai wani yanzu ya ce maka ya biya maka kujeran maka idan ka yi farin ciki me za ka yanzu to yanzu ka kwatanta yanzu gashi na an zo an ce maka an biya maka kujeran maka sai ka ɗaura fiska ya za ka yi to shi ne abin da malamin ne yake magana shi farin ciki yana haifar da dariya da murmushi da abin nan na gode alhaji za ga mutum ma kamar ya dan zama dan kwarkwarkwarkar na dan dan lokaci ko na gode alhaji Allah ya saka da alheri Allah ya wa dukiya albarka sai ga yana ta wani haka haka da hannu kamar zai yi naushi wallahi ko na gode wallahi na yaya wallahi alhaji ya biya mun kujeran man dan Allah ku mun gode ko za ga yana murna yana farin ciki to suka ce to abin da ake nufi kenan suka ce wa abka shi kuma yana nufin ahazanta shi kuma yana nufin damuwa ne domin damuwa shi ne yake jawo kuka ka san an kasa kuka zuwa gida biyu akwai kukan zuci shi ya fi kashe mutum akwai kuka na zahiri dan kana yin kuka wannan na zahiri wannan a da sauranka za ka iya rayuwa amma duk lokacin da kukan zuciya ne kake yi ishara kan me kenan damuwa ya maka yawa shine sai ga mutum yana da kiba amma ya koma yana motsewa yana ramewa yana abin nan ce wai lafiya ce a lafiya shi lafiya ne a damuwa to na damun shi kukan ciki yake yi wasu da yawa in sun koma gida za su yi bacci kawai sai ga wannan damuwan ya taso irin kaza kaza kaza kaza kaza wani zai yi tunanin yanayin rayuwar da yake yi da da shi mai kuɗi ne yana fantamawa yanzu rayuwa ta canza har yanzu ya kasa saki jikin shi wani a'a matarsa ne ta rasu saboda haka tilla matar shi ta rasu yana ganin duniya ta ƙare kawai sai ya ta damuwa wani ba cewa ya tilla matar shi ta rasu ba zai ƙara yin aure ba a Kaduna akwai irin kunan garin ba ku taɓa samun irin wayannan ba in an bincika za a samu ce tilla matar shi ta rasu shi ba zai ƙara aure ba kaza kaza sai ta wata ma haka in mijinta ya rasu ce ba za ta ƙara yin aure ba so tana tunanin ina ne za ta fara ina za ta fara yanzu kaza sai ga mutum yana tsaye amma yana motsewa yana ramewa yana yankwanewa har sai wancan abin da ba a so ya same shi ko hawan jini ko ai likitoci sun tabbatar damuwa ne ke haifar da mene hawan jini to shine kukan zucin ai Allah ya fi mana Allah ya fi mana wanda ga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ko Sammak bin Harb yake cewa qultu Jabir bin Samra wata rana na ce ma Jabir bin Samra akunta akunta tujalisan nabi sallallahu alaihi wa sallama shin ka kasance kana zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na'am kwarai kuwa wa kana ashabu yarsuna sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna zama tare da shi wa yatanashaduna shi'r har ma su rera wasu waƙoƙi ko ko baitoci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yadhkuruna ashya'a min amr al-jahiliya har su rika faɗan wasu abubuwa na jahiliya fa yadhakuna su yi dariya wa yatabassama ma'ahum sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi murmushi tare da su idan dahiku idan sun yi kuka ko da dai na san kai abin da ya zo kwalwanka shine wancan ayan da Allah subhanahu wataala yake jan kunnan mutane da a rage dariya a rage dariya ai in za a yi dariya to a yi ta kaɗan kaɗan haka ne a yi dariyan kaɗan kaɗan wancan ayan ko falle da haku waliya buku ɗan rage kada komai kai naka ya zamanto komai dariya ya ibrahim ha kun ci su ha wannan kun ci su aka ce aka ce a a ustaz kar kai haka wanda daga cikin magabata cewa yayi shi bai ga dalilin da zai sa mutum ma yayi dariya ba kai da baka san makomanka a lahira ba ka je kai ta dariya amma da an je lahira ka ka shiga aljanna ce kyalkice da dariya ka ce yanzu za mu yi na kuɗinmu ko na bakin samari za mu yi kala'i sai a rama ko to amma kana duniya kai baka san yaya lahiran nan take ba tukunna amma kai ta dariya kai ta dariya kai ta dariya yace shi ba zai yi dariya ba ko da dai ba karantarwa manzon Allah ba kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son a dauki duniyar sawwa sawwa ko in abin farin ciki ya faru a nuna farin cikin a yi dariya a yi abin nan amma abin da mu muke magana a kai ko da ina tunanin shi ma wancan bawan Allah abin da yake nufi kenan zakewa kan dariya komai na ka kame da shi dariya komai na ka kame da shi dariya a'a sai a rage ai sawwa sawwa ai abubuwan kadan kadan ma'amar an katada yake cewa suila bin umar an tambaye abdullahi bin umar hal kana ashaban nabi sallallahu hal kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallama yad'akun shin da gaske ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna yin dariya kala na'am yace kwarai sahabban manzon Allah suna yin dariya ba wal imanu fi qulubihim a'zamu min al jabal yace duk da sahabban nan suna yin dariya to amma imanin da ke cikin zuciyarsu ya fi karfin dutsen wani dutsen ya fi karfin dutsen ga goran nan mana imani yana nan kafe a zuciyarsu ko motsawa baya yi an gane wannan Allah ya fi mana a aya ta gaba ko lokaci yayi an saura to mu sai aya na gaba ka kare ki to kaji aikin Allah ba Allah subhanahu wataala ya ce wa annahu huwa amata wa ahya yace ni Allah nan subhanahu wataala ni ne nake kashe wanda na nufa da kwanansa ya ƙare, to ni nake kashewa. Wa ahaya, ni ne nake barin mutum ya rayu idan na ga dama, da duniyan nan gaba ɗaya za su taru su ce kakka mutu. Su rika baka fanadol kana sha, me ma ake bayarwa ba a mutum ya mutu? Ɗayan maganin nan, aha. Ku bani mana To, ka gani? Ja da yalo. duk mutane tsohuwa za su ka tuna wanda wakan kenan ko wannan ba malam gwani ne baka kai ya tuna wani waka da ake lokacin ana kurciya ana yarinya ana yara wai yara sai su ce wai tsohuwa za ta mutu bata ce Allah ba bata ce annabi ba sai ta ce yana maganin mutuwa subhanallah to haka ce da mutanen duniyar nan gaba ɗaya za su taru su ta baka ja da yalan nan dan ka mutu aka ce duk sun yi na banza mutuwa za ka yi an lura me yasa saboda allan da ya halicce ka ya ce lokacin ka yayi haka nan da mutanen duniya gaba ɗaya za su taru su ta baka fiya fiya haka ya kiran shi ko ko ko wancan ɗayan sniper su baka kai ta kwankwada kai ta kwankwada wai dan su kashe ka Allah ya ce in lokacin ka bai yi ba ba za mu kashe ka ba za ka mutu ba yanda ka san ka sha ruwa haka wannan sniper ɗan ko wannan fiya fiya zai zama amma kai da kake jin mu yanzu ka je ka ɗauki biya-biya ka ce wai za ka gwada to Allah ya ce kan gwada wani malami ya ce kana gwadawa lokacin ka yayi ke an lura ko kar ka je ka ɗauki irin wayannan abubuwan ka ce wai za ka gwada ka gani Allah zai sa ka mutu ko ko Allah ba zai sa a'a ka ce a'a wannan wasa da Allah ne duk wani abu wanda ka san haɗari ne Allah ya hana ɗan adam ma ya matso kusa da shi duk abin da yake haɗari ne an hana ɗan adam ya ji a wancan ayan Allah subhanahu wataala ya ce wala tulqu bi aydikum kar ku wurga hannayenku ko kawunanku zuwa ga halaka ka san wannan abin yana cutarwa ka je wurin a aka ce kar ka ga wani ya kama wutar lantarki bata ja shi ba ka ce ai shi ma dan adam ne irin ka kai ma bari ka kama ka san a cikin bayan Allah ko masu irin wannan baiwa za su kama wuta haka da hannu sosai suna murdawa ma haka su haka to kaka ce a wannan dan adam ne kai ma dan adam ne bari ka kama Allah ya ce a wani ka ji labarin an ce ya sha biya biya bai mutu ba kai ma ka ce zaka sha Allah ya ce a kar ka ji an ce moto ta buge wani bai mutu ba kai ka ce kai ma bari ka gwada aka ce a duk abin da yake halakar da dan adam Allah subhanahu wataala ya ce dan adam kar ya je wannan wurin an lura da wannan to wasu malamai suka ce su a fahimtar su wa annahu wa amata wa ahya shine Allah subhanahu wataala yana kashe mutane a nan duniya sannan ya rayar da su ranar gobe kiyama wasu malamai suka ce su fahimtar su shine amatal aba wa ahyal abna Allah ya kakkashe iyayen sannan ya raya yaran nasu idan ka tsaya kan lura sai ka ga mafi yawancin iyaye suna rasuwa ne su bar yaransu mafi yawanci ba an ce duka ba akwai wanda za ka ga yaran shi ya rasu ya bar baba ko a cikin yara akan samu wannan sai ga wane ya rasu wane ya rasu shi kuma baban yana nan da ransa ko akan samu irin wannan to amma dai mabirin jaye shine iyaye na rasuwa ne su bar yaransu to sai wannan malamin ya ce ai amatal aba Allah ya kashe iyayen wa ahyal abna ya raya aha yaran ko da dai yana daukan manoni daban-daban iyayen sun rasu ya raya yaran nan da dukiyan iyayen nasu ko tilla wani kafin rasuwan baban nashi ko naira dubu hamsin bai da shi nashi ko to yanzu baban ya rasu ya bar kuɗi an raba gado ya gaji naira dubu ɗari biyar ko ya gaji naira miliyan biyu to kaga an kashe baban an raya wannan yaron ta hanyar arziki kuma ko ba haka ba Allah ya fi mana jiya dai mun karanta wancan ayan mafi tsoro a wannan baban shine aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrab lakum nafa iyaye ko yara babu wanda ya san wane ne zai amfanar da ɗaya daga cikin su a lahira ko a don duniyar mu wasu malamai suka ce wa annahu amata wa ahya shine amata al-kafir bin nakira an kashe kafiri da kin karban wannan musulunci an gane wannan ya kasa ya gane haka zai ta rayuwa wa ahyal mu'min Allah ya raya mumini bil ma'rifa da sanin ubangijinsa ko duk wanda ya tambaye ka san Allah zaka ce mene a'a ko ha me zaka ce kana tsoro ba wanda zai duke ka ka san Allah sai ka ce mene eh a ina ka sai ka gani ka san Allah kuma ka ce eh ka san shi to shine wannan ma'arifan ai ka san Allah ka san shi amma ba za ka iya cewa ga yanda yake ba ba sani ban ka taba lura da irin wannan duk wanda ya tambaye ka ka san Allah zaka ce kai da kanka ce eh ka san Allah to amma kuma ka ce yaya yake sai ka kai turus kuma ko to wannan shine ma'arifan tunda kai mumini ne Allah ya sa ka san shi amma kuma ba za ka iya describing din shi ba ba za ka iya ba za ka iya siffanta shi ba ka ce gashi nan dogo ne gajere ne fari ne baki ne ba za ka iya ba ko gobe za ka ji wani yana magana da ce ka san Allah kuwa ci kware kuwa na san shi wallahi ai da muka je wurin nan ci ta naira dubu bakwai bakwai akan ga ba buhu ba Allah ina gaya maka ka gani sai ya ce ka san Allah ka zo ka ce kware ka san Allah to shine malam yake cewa ana nufin ma'arifa ne sanin nasa a zuci ba wai da ido haka ba ka ce a ga kalan shi ga a ka ce a ba shi bane an lura da wannan wasu malamai suka ce wa annahu huwa amata wa ahya ai abinda ake nufi qada asbabal mauti wal hayati shine shine ya tsara ya hukunta hanyoyi na rayuwa da hanyoyi na mutuwa cewa dan adam in zai rayu to za a bi ta hanya kaza ne a kawo shi duniyan bayan an haife shi zai bi kaza zai bi kaza zai bi kaza zai bi kaza har ya fara rarrabe ko suna fado ne to an dauka cikin shi ko kaga ya taho kenan an haife shi ya biyo kaga zai rayu ko an shayar da shi ya fara kaiwa wata shida wata bakwai wata takwas shekara ɗaya ya fara rarrabe shekara biyu ya fara tafiya shekara uku ya fara guje-guje ma shekara goma ya riga ya fara zuwa makaranta arba'in ya fara furfura sittin yana jiran mutuwa aha ahaya ce shi ne ya tsara masa hanyoyin da zai biya rayu wa amata suka ce Allah ne kuma ya tsara hanyoyin da ake bi a mutu shi yasa sai ga hanyoyin daban-daban daban-daban daban wani ciwon kai zai yi sai kuma kaga ya mutu wani tuntube zai yi kaga ya mutu wani keke ne zai buge shi kaga ya mutu ku mutanen gari ku ta mamaki keke buge shi aka keke buge shi kuma ya mutu aka keken aka wallahi sai ga dan adam yayi ko dan adam ya ta mamaki wai keke ya buge mutum wai mutum ya mutu keken kaga kana ta jujjuyawa a ai an riga an tsara ne kaza in ya same shi shine zai mutu a ba kai mamakin wani ya yi tuntube ya bari ya mutu ba sai ke gidan ta buge shi ko mutane kuma nawa ne su yi shakuwa din nan ko su mutu mutane nawa ne suna shan ruwa haka ruwan ya shaƙe su su mutu mutane nawa ne suka kwanta bacci da dare kafin gari ya waye sun gansa a lahira a to ai an tsara hanyoyin ne shine wannan malamin shi kuma yake magana cewa Allah ya tsara hanyoyin rayuwa kamar yadda ya tsara hanyoyin mutuwa wasu malamai suka ce amata wa ahaya abinda suke nufi shine khalaqal mauta wal hayata ko Allah ya halicci rayuwa da mutuwa kaga ma ko a wancan ayan sai da aka faɗa menene dalili da fa'ida da Allah subhanahu wataala ya sa ya halicci mutuwa da rayuwa Allah ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan Allah ya jaraba ku ya gani cikin ku wane ne cikin ku wane ne zai kyakkyawan aiki to wanda yake kyakkyawan aiki to ya ci jarabawa wanda bai yake kyakkyawan aiki ba ya faɗi jarabawa Allah ya tsare mu Allah ya kare mu wasu malamai suka ce wannan ayan tana tana zuwa daidai da wancan ayan ne da Allah subhanahu wataala ya ce aw man kana mayitan ko maitan warsu maitan ko mayitan kai mu kuma hafsu aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas wani aya ce inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mutayyibu ba'athumullah wa qawluhu man qala amata wasu malamai suka ce abinda ake nufi da amata shine bilman a hana ka wal ka hana karka hana mutane bayan Allah ya baka to tun kafin ka mutu kai matacce ne gashi nan suka ce ba an ce wa annahu huwa amata wa haya ba wayannan malaman suka ce abinda ake nufi da amata a kashe mutum ko mutum ya mutu shine gashi yana raye Allah ya masa wadata amma ya ki taimakon mutane bilman ya rika hana mutane baiwa ko farala ko dukiyar da Allah ya musu ya mashi wal bukuli ko ko ya rika wa mutane ruwa Allah ya bashi kuɗi mai yawa ya ki malamai suka ce to wa ahaya wanda kuma Allah ya raya shi shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi dukiya sai ya zamanto biljudi yana yin baiwa da ita da ya ga wani bai da shi ya ba shi wani dan uwan shi ne yana cikin katakata ko kakanin kayi ko cikin halin rayuwa na matsi ya taimake shi an gani ko ya ce walbaz da kuma miƙawa zuwa ga wa'inda ma ba 'yan uwan shi ba ne ba mamaki wa'inda suke kusa da shi ne a shago ko a ofis ya ga suna cikin wani rayuwa wanda shi gashi nan Allah ya ba shi da nake karanta nake kallon wani malami yana yin tafsiri yake cewa duk wanda kaga Allah ya bashi kuɗi har kuɗin ya wuce buƙatuwarsa na yau da zai ci abinci to ya sani Allah ya bashi kuɗin na dai ya taimaki yan uwansa haka malamin ya ce Allah ya saka mai da alheri wasu malamai suka ce abin da ake nufi a mata wa ahya to ana magana kan digon maniyi digon maniyi ka san idan mutum ya kusanci iyalinsa su yan boko sun ce ana zuba maniyi sama da miliyan ɗaya a jikin mace to wayannan maniyin sama da miliyan ɗayan nan haka za a ɗauki ƙwara ɗaya a cikin wayannan miliyan ɗin shi wannan wannan ƙwara ɗayan sai a raba shi zuwa gida ɗari to wannan kwara ɗayan da aka raba gida ɗari ɗaya cikin ɗarin nan one over hundred ɗin nan shine za a wurga ya shiga cikin mahaifan shi yasa idan mace ta ɗauki ciki bayan kwana biyu an je an yi scanning ba za ga komai ba sai dai haske kawai to wannan abin ba zai fara accumulating ba sai ya kai sati biyu sati uku wani ma sai ya kai wata ɗaya sannan za a fara ma garewa cewa ta ɗauka ɗin an gane wannan duk da mun sani Allah subhanahu wataala yakan yi ma wasu baiwa to wayancan da aka zubar ɗan miliyoyin nan aka ce to su ne aka kashe wannan kwara ɗayan da aka ɗauka aka yi amfani da shi aka ce shi ne aka raya wasu malamai suka ce kamar yadda muka faɗa an kashe iyayen an raya yaran wasu malamai suka ce a ana magana kan rayuwa ne ƙasa ta bushe ƙasa ta jikudin nan kawai ake cewa ta, ta yi lema ɗin nan wasu malamai suka ce a shi ake nufi wasu malamai suka ce a a nama wa aika ba Allah ne ke sama mutum bacci shi ne kuma yake tada mutum ba ɗan adam ba duk yadda ka kai kana son ka yi bacci in Allah bai yi baccin zai zo ba sai ka ta kallon silin ɗin ɗakin ka kana tsaya kana har kai ta juyawa kana abin nan kai har ma da sabu ka rika cewa jefa ban yi bacci ba haka ne ta juye juye ashe ba kai bane kake kawo bacci to wa ke kawo bacci Allah saboda haka sai wannan malamin ya ce anama Allah ne ke sa wa mutane bacci wa aikaba shi ne yake tada mutane kuma za ka ga wani aji tashin shi tashi amma lokacin da Allah ya kaddara zai tashi sai ga shi da kanshi kuma ya tashi ko wasu malamai suka ce karshe dai abin da mafi yawancin malaman tafsiri suka tafi akan wannan ayan amma ta fi duniya duk wanda kaga ya mutu a duniya to Allah ne ya kashe shi ko da dai ayoyi guda biyu sun zo a Qur'ani ɗaya Allah ya ce ni nake yi, ɗaya Allah ya ce mala'iku suke yi. Aya na farko Allah ya ce Allahu ya tawaffa lamfusa, ina mautiha. Allah ya ce ni ne nake kashe rai lokacin mutuwanta. Haka nan wanda yake yin bacci ma, in na ga dama, in kashe shi yana baccin, in na ga dama na kyale shi sai ya farka sannan. Aya ta biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, mala'iku ne suke kashe mutane Allah zai ce musu lokacin mutuwan wane yayi kawai a dauko ran shi kenan sai a dauko ran Allah subhanahu wataala ya ce kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum ga ya musu mala'ikun mutuwa su ne suke dauko rayukan su to duka dai aya na karshe suka ce wa ahya lil ba'th shine kuma zai raya mutane in an zo ranan kin dillanci ko ranan tonan asiri yau ma tubular sara'ir ka san ko in aka ce tonan asiri lamar ya ɓaci ko me ake nufi da tonan asiri shine abubuwan da muke ɓoyewa ɗin nan muke aikatawa to a ranar da za a gan su a fili sirikinka zai gani babanka zai gani yayyinka za su gani ‘ya'yanka za su gani annabinka zai gani sannan annabi adamu shi ma zai gani tubular sara'ir ba wani abu da za ka iya ka ɓoye babu to Allah subhanahu wataala mun tuba Allah ya yafe mana za mu tashi wa annahu khalaqa zawjayn dhakara wal unsa in Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana idan akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu yi sai sai a yi tambayan in babu za mu haƙura sai a yi addu'a tashi wa alaikumus salam akan neman aure to Allah ya sa a dace eh tabo tabo to ai tabo ba cin abu da za ka sha aure da shi shi tabo baya cikin abin da shari'a ta ce za a za a iya kashe aure da shi an gane wannan abubuwan da za a iya kashe aure da su abubuwa ne yana ganin mai askari ya kawo su ko kaman juzamu kuturtaka da leprosy ka san kuturtaka kala biyu ne ko akwai mai yin ruwa akwai wanda baya yin ruwa to irin wayannan za su za su sa iya kashe aure sai kuma ciwon fata din nan shi ma wanda yake caccaɓe wannan haka idan ba a gaya wa mutum ba shi ma za a iya kashe aure da shi yayin da take da ƙari a gabanta haka aurar da ita akan haka to za a iya kashe aure da shi mutumin da ya aure yarinya a matsayin budurwa sai da ya zo wurin kwanciya da ita sai ya ga ba budurwa ba ne in ya kai ƙara za a iya kashe auren sai a can a ba shi a mayar mai da akwatin shi amma ba za a ba shi sadaki ba ta ci sadaki tunda ya kwanta da ita to abubuwan da suna nan sanannu ne amma dan yarinya ta kone kunan ya warke ka ganta kace kana santa aka zo aka daura aure bayan an daura aure an tare sai ta cire riga sai ka ga kuna a bayan ta kace ai kai ba ga ma ta kone ba to dama sai an ga maka ta kone sai an gaya maka ta kone ai ba sai an gaya ta kone ba tilla dama ka ganta ne a haka ka ganta kace kana so ko ana ana dan aibi ne wanda aka san idan dan adam ya gani ba zai iya jure ma wannan ba shine ake faɗa kamar misali yarinyar da ba ta da gashi wannan mijin gashi yake so to aka ce ka tabbatar ka tabbatar yarinyar da za ka auren tana da gashi tunda kai gashi kake so yaya za a yi a gane yarinyar da kake so din tana da gashi tunda kai gashin dama kake so aka ce sai ka turo wata antinka ko wata innanka sai ka ce anti ce na'am ce je ki duba mun ladidi kanta akwai gashi kuwa dan ni gashi nake so ba sai ce to an gama ita kuma ra ce haba kai da Allah me ake da gashi aka sha abinda kake son nan a tabbatar akwai shi a jikin matan da zaka aura saboda haka sai ta je ta yi sallama da iyayenta kaza kaza kaza ni ne wance wane ya turo ni ya ce in zo in duba mai yarinya tana da gashi dan shi dai a rayuwar shi yana son mace mai gashi sai a kira wuta ce ladidi ta ce na'am zo nan kin yi bakuwa ce ku shiga nan daki cire kallabinki sai ta ce idan aka ga gashin za shi to shikenan yayi aka ga aka ga ba gashi kanta kamar namiji sai a ce to shi dai kam ya ce yana son mace mai gashi ya ce to a baku hakuri da Allah shi ba irin wannan yake nema ba shi kenan ma ba za ka zo saboda yarinya na da tabo a jiki kai tabo nawa ne a jikinka ko ai taban yana da yawa tilla kusan kowane namiji in ka duba jikin sai ka tarar da wani taban tilla wurin gwagwarmaya shi namiji na ma san ita bar ce kai jikinka akwai tabo ba sai kai kuma taban zai hana ta haihuwa dama makasudin aure ai haihuwa ne a samu zuri'a ko shi yasa aka hana maza su biye wa kyale-kyale na jikin mata duk abin da zaka biye wa kyale-kyale a jikin mata to yana wucewa idan farar fata ne to farar fata za ta koma mata na yankwanewa in kira ne ka ganta ga kirjinta ga baya kamar doki aka ce duk yana zagwanyewa ko to in ya zagwanye shi kenan sai a sake ta in kyan fiska kake so za a iya a yi auren fa tana da kyan ta zo tana suya man ya bare kawai ya duro mata a fiska sai ka ce ka sake ta to ka tsaya ka nemi abin da rayuwa za ta ginu da shi ba kyale-kyale ba in mama ne tsayayye maman zai faɗi ko ba faduwa zai faɗi dan waya kawai ya kau da kai ai ba wai ba mu da kunya bane muna da kunya mun faɗa ne saboda kaka ji kaman ba mu san abubuwan da wasu ke so ba to aka ce kai da zaka yi ai ka kalli ayan da Allah ya ce ai auren ma sai ya ce in ka tashi zaka yi aure ka aure abin da ranka yake so fa ba abin da abokananka suke so ba kai kana son doguwar mace ne kaka je ka aure da jira tabbatar ka aure doguwar nan tunda shine ran naka yake so da shine ran zai natsu ka aura a kai baka son doguwa kana son yar duma-duma ne haka haka to aka ce ka neme ta kai kana son fara ne kamar yadda suka cewa komai ya ce ko suna bukata kaji wani ya kara fada ko wai fara komai ya ce suna bukata a nan masallaci wani yanzu ya fada ba ka zama akwai yin tashi ko a ɗakin Allah ma kaji fara komai ya ce yanzu anan masallacin wani ya ƙara fara komai ya ne su suna so to Allah ya ce mana to ka- ku kawar wannan manyan Ah, kai ba manyan yake son su ba ka aure wannan fara ka aure fara sai ka samu nasuwa domin irin haka ne idan mutum bai samu abin da shi ran shi yake so din ba sai ka ga ya ta biye biye a titi an gane abin da to sai Allah ya ce fankihu ma daba ma ɗaba lakum minan misali abin da ya daɗaɗa muku rai to shi za ku aura ko abin da zai daɗaɗa muku rai to shi za ku aura ba wai wannan ba to wani ya ce to a, to shi kuma ya ya riga ya auren amma bai samu abin da yake so ba aka ce to kuma sai ka shiga wurin labawa ko kafin Allah ya yassare ka samu wadata da zaka iya auro wacce yanzu za a bin nan tunda shari'a ba yana cewa bane dan baka samu wacce kake so ba wacce ka aura daga ba da farko ka sake ta ba abinda shari'a kuma yake magana ne A'a. an riga an yi to Allah subhanahu wataala ya kara zaunar da mu lafiya sai a tara wani kuɗin sai a ƙaro wata wacce take da irin abin da kai kake kwaɗayi din an gane irin wayan nagun haka abin da shari'a yake nufi kenan ba wai dan yanzu ka ji wannan kayan ka ta za a je a rabu da matan gida ba haka bane shari'a ba taba cewa haka ba kuma ba za ta ce ba an riga an yi auren to shikenan a zauna lafiya a nemi wata kuma shikenan in ma babu a ci gaba da addu'a wancan abin da ma kake tunani din zai iya yiwuwa ka zo ka same shi ma ka gama duk rudu ne ko baya faruwa ne yana faruwa musamman kaga masu neman masu neman faran matan nan sai ga so da yawa auren faran mata to rikita rikita ne kawai rikita rikita ne kawai auren faran mata dan da yawan su sai ga suna maka takama cewa yau in ka rabu da ni gobe wani zai aure ni ko ba sai saboda sun ga suna da kyau suna da fari wa- kaga sai ka ga suna ma mazajen su da ke gida wulakanci ce yau in ka rabu da ni gobe wani zai aure ni to ka ka ji ko wata ce wai alhaji wani alhaji hamza ma ya neme ni na ce ai na ce a kawai dan na rufa maka asiri na aure ka ina zuwa yanzu wurin shi zai ce yawa to kaga so da yawa irin wayan na abubuwan da kake yi ganin yana ɗiban mutane ma wani daga baya ma yakan zaman to rikita rikita ne kawai Allah ya fiye mana Allah ya fiye mana in akwai wani mai tambayan sai yayi in babu za mu haƙura a yi addu'a bismillah maulana wane ne almajirinka ina da tambaya a kan misali kamar a ce na fi iski sai na bada isko ne ba da shi wannan kudin da ni baya halitta ko kuma
a wannan ai ce- tela kar- kana kana karan teloli kenan yau dan uwa yana magana ne ya kai dinki ne wurin teloli sai ya ce ma telolin yana bukatar express to kudin nan da ya bayar na express ya zama riba riba ne wannan a ba ta riba ba kuma wannan riba ne wannan ba riba bane wannan express ne bai zama riba ba shi ne zance na gaskiya kawai bai zama riba ba sai dai kawai shi telan kaga zai aje ayyukan wasu ya kuma zo ya yi naka bayan gashi wa'ancan sun riga wannan zuwa shi ne kawai damuwa amma idan ya karɓa kuɗin express ɗinka ya tabbatar cewa ya gama na wa'ancan to wannan wani abu ne daban dama kai ne za ka kawo kayan yau ka ce kana son kayan yau zuwa la'asar za a samu ya ce maka za a samu to nawa ne in yana yin ɗinkin da naira dubu ɗaya ɗari biyar na sai ya ce to za ka biya dubu biyar ina ga kamar haka kake nufi ce za ka biya dubu biyar kai kuma kana son kanka ce kwarai za ka biya sai ya yi aji na wasu sai ya yi naka to shine ake magana kaga wa'yancan sun riga wannan zuwa amma an abin nan an karya alkawarin wasu in dai kuma alkawarin bai zamanto an fita daga cikin wa'yancan ba sai sai ta ce ba komai ai. ko misali na wa'yannan da aka ajiye an ce sai ranar lahadi to yau kuma ranar yau shi ne yau alamis to kaga zai iya yin wannan kuma ya iya yin nasu kafin ranar lahadi zai iya gamawa in dai ba ya karba da yawa ba ko tun da a rana tela yakan iya yin ɗinka kaya kamar set biyar haka ko ba za a iya samu ba ina telolin babu suna kan suna ba da wuta ko akalla a rana tela yana iya yin ɗinki set na kaftani zai iya ɗinka guda biyar zuwa guda goma a rana zai iya yin guda goma ya dai dangance na yin sauri da kuma injin ɗin da yake amfani da shi ne Allah ya fi mana shikenan to ofisa yana tambaya to bismillah sallallahu alaihi wasallam gwamnatin jiha ba ke magana ba don kuma matasa sun tahi da su da zanga sai a hana Sai su haɗu a fara wata mukabala ta nuna hanci idan kuma a cikin to aka ganin ba tambaya take yi ba. ko dan wa yana magana idan a ciki wani a cikin matasa wani ya yi shahada ya kashe malamin na dole da ba shin yana da Allah yana da ya hukunta ko ko a
wannan wannan wannan ofisa ofisa ofisa shi shari'ar musulunci ba yanayin yadda mutane suke tunani ba ne dan wa yana magana kan irin masu batanci kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan gwamnati bata iya daukan mataki a kansu ba shin al'umma sa iya daukan mataki idan kuma mutum ya dauki mataki akan wannan to yayi shahada sai a ce babu inda shari'a ta ce individual ɗaiɗaikun mutane su ɗauki mataki a hannunsu babu an gana wannan babu Allah ya tsare mu Allah ya kare mu idan aka koma ɗaukan mataki a hannu to ai gari kuma zai zamanto babu zaman lafiya so hukumar ne dai duk abin da ya faru hukuma ake jingina lamari zuwa gare ta an gane wannan ita ce take da cikakken yanci da fawa da za ta iya hukunta mai laifi amma ɗan adam ɗai-ɗai-ɗai-ɗai shi bai da wannan damar gaskiya shi ne zance mafi rinjaye ko da dai na san akwai malaman da suke cewa idan mutum ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar a tsaya wani jiran wani hukuma kawai a aika shi lahira to kaga mu ai ba za mu faɗa wannan ba ko tilla dai hukumar nan ba wai ba ta bane akwai hukuma to a tsaya a gani mai hukuma za ta yi an gane wannan Allah subhanahu wataala ya yafe mana abin da yake da alaka da rai gaskiya addinin musulunci baya wasa da shi addinin musulunci cewa yayi wanda ya raya rai kwara daya kaman ya raya duniya ne wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a wanda ya raya rai kwara daya kaman ya raya duniya ne gaba daya wanda ya kashe rai kwara daya kaman ya kashe duniya ne gaba daya saboda haka su masu fatanci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su kyauta ba wannan shine fahimta na. an gane wannan ba ina cewa wai kowa sai ya bar fahimtar shi ya dawo fahimta na bane kana da dama da zaka dauki fahimtar wayancan malaman amma ni dai da ka tambaya ga fahimta a jira hukuma ta yi abin da ya fi dace ba don kuma an ɗauki wancan fahimta na wayancan malaman an aika da shi wanda ya yi fatanci zuwa ga ga lahira to wannan kaga fahimtar wayancan malaman ne su za a je a tambaya ko amma mu dai mutane su ci gaba da biyayya ga hukuma ba a yi ma hukuma ta waye a zauna lafiya kowa ya sa wannan a ran shi ba a yi a zauna lafiya ba za kuma ka saba ka ɗauki doka a hannunka kai tunanin za a haifar da ɗa mai ido ba tunda wancan da ka kashe ai yana da 'yan uwa shi ma 'yan uwan shi za su rama idan suka rama kai ma kana da 'yan uwa su ma 'yan uwanka za su rama to sai ya zama to duniya ana karamin ɗan yaƙi yaƙi kenan fa ko ba haka zai zama ba saboda haka ake kiran dai al'umma da a rika jingina al'amari zuwa ga ma'abuta abu ni in fact dai abin da yake da alaka da kita ban cika san magana a kai ba ka gane wannan ko Allah ya tsare mu Allah ya kare kuma ina ganin abin da za mu iya ɗauka kenan saboda lokaci ya riga ya ja akwai iyayenmu suna zuwa daga wurare masu nisa ga shekaru ya ja za mu tsaya a haka abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana dan alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalan masu wannan gida da wayanda suka yi ta hidima a wannan masallaci tun daga sa- tsohon har zuwa wannan sabo Allah subhanahu wa ta'ala ya sakan ya musu da alheri zuru'o'insu da namu zuru'o'in Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sanya mana albarka kaiwa da komowanmu da kaiwa da komowan dukiyoyinmu akan hanyoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsarewa magabatanmu gaba ɗaya da suka gabata fata Allah ya jaddada rahma a gare su wayanda suka saura da mu da su Allah subhanahu wataala ya sa mu gama da duniya lafiya marasa lafiyan mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta yan acaba yan gwangwan jami'an tsaro kai kowa dai cikin sana'a ta kirki Allah subhanahu wataala ya ƙara albarka Allah ya ƙara buɗi don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda zai zo ya zamanto damuwa a rayuwarmu ko damuwa a zamantakewarmu da iyalanmu ko damuwa a cikin sana'o'inmu Allah subhanahu wataala ya ɗauke alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخنا ولأمة المسلمين الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين